قال الإمام الإيبيري رحمة الله عليه وناداك الكتاب فلم تجبه ونبهك المشيب فمن تبهت وناداك الكتاب القرآن يا كراك شيني الكتاب فلم تجبه أما بك أمس كيرا دا القرآن يمك با دومن أتكنس أقيمي أقي عزة أقي نذارة أقي بشارة أقي وعيد أقي وعد أقي تحذير تأثير القرآن أقي ونبهك المشيب فمن تبهت sannan kuma furfura tsufa sun gayyace ka sun gargade ka faman tabahta amma ka ki ka faɗaka furfura wa halwa min wa'izin laka kal bayadi yughalibu launuhu lawn as-sawadi tsufa tsufa tsufa wa'azi ne darasi ne babba shi yasa yake cewa man lam yulahiz naqsahu fi في في جسمه في الأربعين فإنه في عقله سنك كي أربعين أما بقى جانا كاتن زابا تو matsalar ba daga jikin ba ne daga kwakwalwaci kwakwalwaci ba daidai take ba sau da ka wana da kalkitabu falam tujibuhu wa nabbaha kalmashibu faman tabahta alqur'ani ya kira ka ka wa'azantu amma ka ki ka wa'azantu wa nabbaha kalmashibu faman tabahta sannan kuma furfura da tsufa sun maka gargadi sun faɗakar da kai amma baka faɗaka ba wa yaqbuhu bil fata fi'lu at-tasadi wa aqbahu minhu shaykhun qad tafatta wa yaqbuhu bil fata ai abu ne mummuna ga matashi fi'lu at-tasadi ya rika aikata abubuwan da suke nuna karkatarsa zuwa ga abin da Allah baya so shine at-tasadi at-tasadi almailu ilal hawa mutum ya karkata zuwa ga son zuciyarsa shi ne ake ce mishi attasadi to matashi mutumin da ya kai lokacin da ake rubuta masa alhaki ko zinibi ake rubuta masa lada to a wannan lokacin bai kamata a gare shi ya karkata zuwa ga son zuciyar shi ba alfata matashi an kira shi da alfata liquwwatihi لأن مرحلته تسمى مرحلة الفتوة والفتوة القوة الفتاة كو الفتي الفتى كو الفتي شين من كان في مرحلة القوة شين كشي مساء الفتى وأقبه منه شيخ قد تفتى وندكما يفموني شيكما شين شيخ tsohon da ya kasance kad tafatta ya riga kuce shi ma har ta wuce tafatta ay kana fatiyan wajawaza marhalat alfutuwa ya zama shaykhu ko to shine shaykhu ana jam'in sa a ce masa shuyukh ana jam'in sa a ce masa mashayikh ana jam'in sa a ce masa ashiyakh ana jam'in sa a ce masa mishyakha duk jam'insa ne a shaihu ko dukkaninsa akwai sashen alkur'ani qalu samina fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim wa ba'li hadha shaykha wa nafsaka dhumma la la tadmum siwaha li'aybin fahya ajjahu man zamamta wa nafsaka ranka zumma shi ya kamata ka zarga kullum ranka ya zama mai zargi ka zama kana zargin ranka in kaga kayi aikin alkhairi ka gaba kai ba in ka aikata abin da yake na sharri ka damu la uqsimu bi yawmil qiyamati wa la uqsimu bin nafsi lawwama an nafsu lawwama allati talumu sahibaha wa tu'annibuhu shi ne ake ce masa an nafsu lawwama rai mai zargin me shi to ranka ka riƙa mishi faɗa zumma nafsak ka yi kanka faɗa ka zargi kanka ka riƙa jin cewa kai ko da ka yi aikin alkhairi ka ɗauka cewa kai muƙassiri ne bayan Allah haka suke in suka yi abin arziki sai su ga ba wani abin arziki suka yi ba idan kuma suka yi abin da yake kishiyar alkhairi to sai su damu hankalinsu ya tashi ba su kumbara aikinsu na alkhairi amma suna kumbura zunubin da suka aikata har ya zama ana ruwaituwa daga cikin su ɗaya yana cewa me la tanzur ila sigarin ma'asiyah bal minzur ila azmati man asaita kaka kalli kankantar zunubin da ka aikata ka kalli girman wanda ka saba mawa wa kama zunubin Allah ta'ala wa nafsaka zumma la tazmum siwaha ka zargi ranka kai makanka fada kakka zargi waninka kakka zargi waninka akwai hadisi duk da akwai maganganu a kansa tuba liman shagalahu aibuhu an uyubin nas nazkuruhu isti'nasan listishhadah akwai maganganu a game da sanadinsa tuba liman shagalahu aibuhu an uyubin nas ma dalla da mutumin da ya shagalta da aibinsa ba yana kallon aibin mutane ba wanda abin da yake mana wahala kenan yau li'aibin fahya ajdahu man zamamta li'aibin saboda aibin da ranka ke da shi fahya ranka ajdahu man zamamta shine fi cancanta ka zarge shi ka mishi fada annafsu a larabci mace ce annafsu la uqsimu بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي قال لأمارة بأتي لأمار با أما ده هوسرين مجي تو wasu sai ka ga abin ya ɗibe su larabcin da hausa sai ka ji ana fassarawa sai a ji ana cewa ita ranka a rai namiji rai namiji ne a hausa ko ba ka bane malam imrana yawwa kai ne bahaushe li'aibin fahya ajdahu man zamam shi yasa ce fahya a nan kuma sai ya maida annasu kaman aqili sai ce man domin yana magana ne da zatinsa annafsu nan azzat shi kan kanshi وأنت أحق بالتفنيد مني ولو كنت اللبيب لما نزقت وأنت أحق بالتفنيد كما كيك فتنشنتا دا كزرجي كانكا التفنيد شيني دي لوم النفس إيه. إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون لولا أن تفندون أي لولا أن تلوموني شيء سبب عشان سنشي مثلا إنك لفي ضلالك القديم شيء سنشي inni la ajidu riha yusufa laula an tufannidun sun riga sun ce innaka lafi dalalika tallahi tabta'u tadhkuru yusufa hatta takuna haraban aw takuna min alhaliki saboda da annabi yusuf alayhi salam aka zo da rigarsa tabbas gata shine sai ce inni la ajidu riha yusufa laula an tufannidun ay laula an talumuni wa taqulu li innaka lafi ضلالك القديم هيا ذكرنا نا عودن كدينا جعدن haka suka ce ba sun sune rudaddu ba wa anta ahqqu bitafnid minni kai ne ka fi cancanta da ka zargi kanka walau kunta labiba lama nataqta da kana da hankali da baka magana ba nan yana ma ɗansa faɗa yana faɗa masa haka wato me wa'azi me wa'azi so tari inda zai tsaya ya kalli shi ma kansa to wani zubin kansa ya kamata ya fara mawa'azi sannan ya mawali sautari mai wa'azi ya manta da kanshi sautari sai in ba Allah ya kiyaye shi ba ya zauna ya rika ma kansa wa'azi yakan yi wahala zai yi wa'azin yi wa'azi amma lokacin da yake wa'azi yana jin ban da shi to kaga wannan damuwa ce babba daga cin siffofin mai wa'azi ya ji in yana wa'azin to hadda kai shi shi kan shi yake ma wa'azin hadda kai shi shi ne farko ya ayyuhar rajulul mu'allimu ghayrahu halla li nafsika kana dhat ta'limu tasif tasifu ad-dawa'a li istiqami wa ziddana kayma yasihha bihi wa anta saqim wa naraka tusbihu lirashadi uqulana abadan wa anta min ar-rashadi adim fabda' bi nafsika fanhiha an ghayha فإذا انتحيت عنه فأنت حكيم فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم لا تنهى عن خلق وتأتي مثله آه عليك إذا فعلت عظيم بيت تاني دا أكيد أن تسوى أبو الأسود الدؤل الدؤل كو الديلي ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai ɗaya daga cikin manya-manyan malaman fiqhu ɗaya daga cikin manya-manyan umara wato gwamnoni na musulunci sannan kuma ɗaya daga cikin manya-manyan mawaka duk ya tattara waɗannan falalolin ya rasu da wuri shekara ta sittin bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama saboda ka ya bar sahabbai da yawa almajirin sayyidina ali ko to shine wannan sai ce walau kunta labib lama nataqta da kai ka kasance labib ai sahibu lub mai hankali to lama nataqta ai saboda zanubanka da baka yi magana ba mai wa'azi da zai tuno da zanubansa kawai to ba zai yi ma wani wa'azi ba ko shine shine shine abul atahi yake cewa qad ahsana Allahu bina أن الخطايا لا تفوح فإذا المسور فينا بين ثوبيه فضوح إن شاء الله يا كيوتا تامانا ذنبي باس دوي da zunubin suna doyi da ba mai magana ba sai mutum ya zo yana cin tufafi amma zunubin shi rika wayani amma zunubi bai wari kaga wannan kyautatawa ce daga Allah madaukakin sarki sannan ba a ce idan mutum yana sabo ba zai yi wa'azi ba walau lam ya'iz fi nasi man huwa muznibun لما وعظ العاصين بعد محمد لما وعظ العاصون بعد محمد inda a ce wanda duk bai da zunubi to sai wanda bai da zunubi zai wa'azi to da ba za a yi wa'azi ba ba wanda za a ma wa'azi bayan annabi sama ya rasu ko akwai man zallabi ma sha'a qas wa man lahu al-husna fa qas an ce wai yana tafiya ya faɗi wannan baitin kawai sai ji daga sama ana cewa محمد الحادي حبط محمد الحادي فقط الذي كان جبريل حبط ولو بكت الدماء عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت ولو بكت الدماء عيناك أي ولو بكت عيناك الدماء دا أشي إذا نوانك قدادي ذاتي كوكن جني خوفا سبودة صوران الله لذنبك سبودة زنبانك أيكتا لم أقل لك قد أمنت to wallahi ba zan baka aminci ba zan ce kana da tabbas in ka je lahira Allah ba zai kama ka ba saboda haka yanbaghi lil mu'mini an ya'isha bayna ar-raja'i wal khawf yakhafu min dhanbihi wa yarju rahmat rabbih ka'ida kenan mutum ya rika jin tsoron zanubin sa amma kuma ya fata rahama Allah madaukakin sarki ana ruwaituwa daga sayyidina Ali radiyallahu anhu yana cewa al-faqihu kullu al-faqih man la yu'ayyisu an-nas min rahmatillah wa la yu'amminuhum min makrillah malamin fiqhu na gaske wanda ya fahimci addini shine wanda baya ɗebe ma mutane kauna daga rahma Allah ya ɗebe su kawai kai su ce duk wuta za su shiga ko kuma wa'azin shi kullun kawai na wuta ne sannan kuma me wala yu'amminuhum min makrillah sannan baya ba su tabbas kawai ya ce aljanna kawai aljanna ma sai sun zaɓi wanda za su shiga za su shiga bayan su mai wa'azi dai haka a'a yurajjihim wa yukhawwifuhum yurajjihim rahmat rabbih rabbih sannan wa yukhawwifuhum azabahu ya kwadaitar da su rahama Allah ya tsoratar da su azabarsa Allah ya mana rahmarsa wa mallaka bil amani wa anta abdun أمرت فما اعتمرت ولا أطعت وملك بالأمان يا ذا أتي كان لتبس لني بس لني كذا كي سوى كي كي تنع الجنة الدنيا وأنت عبد الهالي كي باون ألاني إن شاء عذبك عدلا وإن شاء وإن شاء رحمك فضلا إن يجد ما ما عذاب عادلتي إيه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون إنكم يجد ما ما كرهما فلا لست يعذب عباده عدلا ويرحمهم فضلا ya musu azaba saboda adalci adalci sannan ya musu rahma saboda falala shi yasa aka ce ka roki falala Allah ka ka roki adalcin sa to kai da kake bawa umirta fa ma atamarta an kuma ta baka umarni amma baka bi umarnin ba wala ata'ata kuma baka yi da'a ba sannan kuma ka zo ka ce kana da tabbas a duniya kai dan aljanna ne a'a ka bari sai ka shiga aljanna ka tsinci kanka a cikin aljanna to daga nan kake da tabbas inda za a ce shi kenan sai a ziga ka a ce ka haye eh dama aljanna a sama take amma mutum ya zo kawai an ya ce mishi ya haye ka haye ne فقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت فقلت من الذنوب كاي نوي سبو ذنبي ما أولنك كاتكا شد ذنبي ما أولنك للاهرة ولست تخشى لجهلك sannan baka jin tsoron Allah madaukakin sarki tsoronsa na saninsa li jahlika saboda baka san kowaye shi ba an ta khiffa idza wujinta cewa idan aka zo maka awan lahira ka zama baka da nauyi al a'malu tuzan sannan wal ajsadu tuzan za a gwada ayyuka sannan kuma za a aika za a auna jikunkuna manzala sun ya ce ya'ti ar-rajulu as-saminu al-'azimu yawm al-qiyamah ya'ti ar-rajulu as-saminu al-'azimu yawm al-qiyamati fala yazinu 'inda Allah janaha ba'udah sai ce ikrahu in shi'tum wala fala nuqimu yawm lahum yawm al-qiyamati wazna mutumin da ake ganin shi ne kiba kato ranar lahira sai a zo a dora shi a ma'aunin lahira sai ya zama me sai ya zama sai ya zama ba yi da nauyin komai mazan su mai ce in kun ga dama in kuna so ku je ku faɗa ku karanta faɗin Allah da ya ce fa la nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna ba su da awu mai nauyi a ranar lahira al a'malu tuzan wal ajsadu tuzan tisiyan aula to shine wannan in an zo za a auna ka ji ba nauyi wata rana manzon sama ya ya umarci Abdullahi ibn Ummi Abd Abdullahi ibn Mas'ud cewa ya hau sama ya ciro masa wani abu na ice fa badat saqatahu hazilatayn nahilatayn kawai sai suka yi ƙorin Abdullahi na Mas'udin dan siriri kuma dama gashi dan siriri kuma gashi gajere sai suke dariya manzo su ne ce atabhaqun atabhaqun min saqa ibn ummi abd lahuma athqalu inda Allah yawm al-qiyamati min jabal uhud shi kuna dariya wadannan kaurin nasa wallahi sun fi sun fi dutsen uhud rauni nauyi ranar lahira to shine wannan wa tushfiqu lil musirri ala al ma'asi wa tarhamuhu wa nafsaka ma rahimta wa tushfiqu kana nuna tausayinka da tsoronka للمصر على المعاصي ga wanda ya doge yake sabo wa tarhamuhu sannan kuma kana tausaya masa kana neman masa rahama wa nafsaka ma rahimta kai kuma baka tausaya ma kanka ba kana tausaya ma wani shine malam Aliyu na mange ce ko da dai laifi tudu ne naka wanda ka tattara ne ke hawa ka gano na wane ga mutum mai gargadi ne amma bai bar sabon ubangiji ba kaga shine wannan ko to kana jin tausayin zamani kai kanka baka ji tausayin kanka ba رجعت القهر وخبطت عشوى لعمرك لو وصلت لما رجعت رجعت القهقر ka dawo da baya da baya baka kallon me a bayanka wa khabatta ashwa sannan kana irin bugu kana rayuwa kawai ta hauka baka gani العشواء صفة الناقة العشواء العشواء معنفة شيتمي الأعشاء ياتي العشواء كو تاغوة دباتة جني إتشي أكي شيمة الناقة الأشواء الناقة الأشواء ميز وهير يتشي رأيت المنايا خط عشواء من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي kaga ra'aytul manaya khabda ashwa'a yace ni dai naga mutuwa tana bugu ne irin yadda makauniyar taguwa take bige mutane domin ne duk wanda tusibhu tunit duk wanda ta same shi sai ta kai sai ta bige shi wa man tukhti'a amma wanda sai kuskure bata same shi ba yu'ammar sai a bashi ya rayu fayyaharimi har ya rididdige ya zama tsoho sannan sai ya mutu to kun ga ashwa to balarabe yakan ce ne an ta ta'amalu khabda ashwa kana yin abu ba tsari kana yin abu harigido shine harigido khabdul ashwa'i kenan to ka koma aikin ka ba tsari haka kake yi kamar wata makauniyar taguwa la'amruka law wasalta lama raja'ta wallahi na tabbatar da ka kai inda ake son a kai a takawa lama raja'ta to ba za ka dawo ba duk wanda ya kai geji a imani to bai dawowa kuma baya sai dai dama imanin nashi bai kai geji ba hmm walau wafaita rabbaka duna dhanbin وناقشك الحساب إذا حلقت ولو وافيت ربك دا أتي ذاك جيك سامو أبنجدنك أرانا قوبة القيامة دون ذنب باكد قوة ذنبي وناقشك الحساب أما كما ألا مدوك تنسلكي يتأنن تامك بنشكي يتأنن تامك حسابي حلقت ذاك حلقها ذاك حلقة كينا من ظل تسمي شي من نوكش الحساب حلك حذر duk wanda aka masa aka bincike shi aka yi ta binciken shi to shi kenan in aka tsananta maka bincike to sai ma azaba to shine wannan ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملت ولم يظلمك ubangijinka kuma bai zalunce ka ba fi amalin ko aiki kwara daya wala yazlimu rabbuka ahada inna Allah la yazlimu an-nasa shay'a walakin asirun an taquma bima hamalta bima hamalta sai dai abu ne mai wahala an taquma bima hamalta ka iya daukar abinda ka ka iya ka iya aikata abinda ka dauka ka ce zaka إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا كلا لما يقضي ما أمره شي يتي زي لوكا يتي زي إياه زي زي إياه أما قومي سألت كلا لما يقضي ما أمره لن أدم كلا حق لما حريا yaqdi ma amarahu bai cika abin da aka umarce shi ba shi yasa sai dai ka goge Allah ya cika ma amma dai ba za ka iya cikawa ba ولو قد جئت يوم الحشر فردا وأبصرت المنازل فيه شتى ولو قد جئت يوم الحشر دا أتي ذاك زورانا دا ذا أتترو متاني الحشر الجمع اليوم الحاشر اليوم الجامع يوم العشر يوم الجمع فردا كي كدي ذاك ذو وأبصرت المنازل sannan kuma ka ga matakan da Allah ya sa mutane kowa da irin matsayinsa fihi a wannan filin na mahaɗar tashin alkiyama shatta waɗannan matakan daban-daban wasu ta fariƙun fi jannati wa fariƙun fi sha'ir gashi nan mataki-mataki sannan a zo a hau sirati kowa da irin yadda zai wuce sirat Allah sauƙaƙa mana la'azamta an-nadamata fihi lahfan ala ma fi hayatika qad adata la'azamta an-nadamata to da sai ka girmama dana sani fihi a filin tashin alkiyama lahfan kana mai bakin ciki da damuwa in aikin alkhairi ka zo da shi sai ka ji ina ma dai ka yi fiye da haka idan kuma tsiya mutum yayi shine sai ya ce ya laitana nurad فنعمل غير الذي كنا نعمل إنما أميده ليس تمني لعظمت الندامة لهبا تودا كاجر ممدانا سننكا لهبا سبود بكين شكي شيء إنما ريدا ناي أبو كذا على ما في حياتي قد قد قد قد, قد, قد أضعت سبود أبن دك توزر تانا رايوك رايوك دا الله مدوك كنسلكي باك إذا شيتاك malamai suna cewa lokaci alwaktu huwa alhayatu lokacin ka shine rayuwarka in ka tozarta ko minti daya a cikin rayuwarka to ka rayuwarka ka tozarta in ba kai wani abu mai amfani ba a cikin wannan minti dayan to sai an maka hisabi a kansa me kai a ciki لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه عن عمره فيما أفناه kagani wa an shababihi fima ablah kaga duk wannan tambayoyin lokuta ne al'umru kulluhu sannan sai aka dauko ne aghla wa asman aghla wa asman marhalati fil haya shine ne al-futuwa al-hadatha kuruciya ita ce tafi tsada daga sha biyar zuwa talatin da tara waɗannan su ne su ne su ne rayuwar wacce tafi tsada in ka kai arba'in nasiha za su fara maka sai su fara maka nasiha ka san yadda za ka shi sai a ta baka shawarwari a ce ka rika zuwa wajen likita ka ƙara motsa jiki ka daina cin gishiri ka daina cin siga da yawa kai kaza amma daga talatin da tara a yi ƙasan nan sha biyar wanda yake ƙasa da sha biyar suna cewa shi wahala yake ba mutane amma daga sha biyar to ya yi ƙarfi ya ƙarfi haka limam da jauzi ya faɗi a cikin littafinsa tambihun na'imi al-ghumr ta yi sha biyar sha shida sha bakwai sha takwas har ka kai ashirin talatin da tara to in ka kai arba'in sai su rika baka shawara su rika cewa to ka rage kaza ba ka rage kaza ka rage kaza ka rage kaza in baka wasa ba ma a lokacin kana da kwatareren gilashi ko ba ka bane to kaga shine wannan saboda ka rayuwar mutum alama alama fi hayatika kad adata akan abin da ka tozarta na rayuwarka sai an maka bincike a kansa تفر من الحجير وتتقيه فهلا من جهنم قد فرغت تفر من الحجير أنا قد زافن جنجرانا زافن جنجرانا الحجير دي دي لوقة أزهر رانا تاباتي وتتقيه كما كان كبا كبا كان قد مسا كما وتتقيه كان كارا كنكا باكا سنك شجرانا ألوقة فهلا من جهنم قد فرغت me yasa baka guje ma jahannama ba hadisin muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan wutar taku to ɗaya ne cikin kashi saba'in na wutar lahira wannan wutar tamu da muke amfani da ita da ta lantarki da tawaye duka to kashi ɗaya ne wanki ne sai da aka wanke wutar lahira su saba'in sannan aka ba da ɗaya to me yasa dan adam ba zai ji tsoronta ba kaga fa halla min jahannama qad faraqta me yasa baka guje ma jahannama ba walasta tutiqu ahwanaha adaban walau kunta alhadid bihala gubta walasta tutiqu ahwa ahwanaha adaban wallahi ba za ka iya sauki ba za ka iya daukar wadda tafi sauki ba a cikin wuta wutar da tafi sauki ga ta duniyar nan ya kake ganin take yi ya wuta take ya wuta take ma mutane in ta zo waje ba kyau komai cinyewa take yi saudaka walasta tutiqu ahwanaha azaban wadda tafi sauki a ciki ba za ka iya daukar ta ba walau kunta alhadida koda kai ne bakin karfe biha aka sa ka a cikin ta wallahi la zubta sai ka narki min az-zawban الذوبان شيني مصدر كو أنا شوى الذوب الذوب كو الذوبان نرشي واكينا إن سكن قراشي كما سي أشي مي تلاشى تلاشي التلاشي تلاشى الثلج كان قراتا نرشي فما إرن سقرفي سوء الذوبان نرشي والسكينة تو ما نشكو
ولا ولا تنكر فإن الأمر جد وليس كما حسبت ولا ظننت أبا بكر أبا بكر كشفت قل عيبين وأكثره ومعظمه سترتا فقل ما شئت فقل ما شئت فيه من المخازي وضاعفها فإنك قد صدقتا ومهما عبتني فلفرط علمي بباطنه كأنك قد مدحتا فلا ترضى المعايب فهو عاون عظيم يورث المحبوب مقتا عظيم عظيم عظيم يورث المحبوب مقتا محبوب مقتا عظيم يورث المحبوب مقتا عظيم يورث المحبوب مقتا ويهوي بالوجيه من الثريا من الثريا ويبدله مكان الفوق تحتا كما الطاعة تبدلك الدراي دراري وتجعلك القريب وإن بعدت وتنشر عنك في الدنيا جميلا وتلقى البر فيها حيث شئت
ya ci gaba da cewa wala tunkir fa innal amra jiddun walaysa kama hasibta wala dhananta wala tunkir kakai musun waɗannan bayanan da na maka na lahira abinda zaka je shi yasa ana siffanta yadda 'yan lahira suke da 'yan aljanna da yadda dadin lahira jikunkunan mu ba zai iya dauka ba za su iya daukan dadin lahira ba dadin aljanna yanzu yadda muke nan fake-fake ba za mu iya ɗaukar daɗin aljanna ba haka yake a sun a hadisin manzala su salama shi ya sa ‘yan aljanna za su shiga ne ala surati abihim adama wa kana ala sittina zira'a annabi adam alaihissalam kamu sittin ne tsawon shi sannan za a shiga aljanna sannan kuma أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر يد وتاكي ده حسكي to haka yan aljanna za su shiga shiga yan shiga farko to zaɓin yan farkon nan da za su shiga yan ajin farko to za su shiga ala suratil qamar ay ala sifatihi launan yadda wata yake da haske to haka za su shiga sannan kuma jikinsu mai babban jiki haka yan wuta su kuma ‘yan wuta girmansu, manzan sama yana siffanta su a hadisi in mutum ya ce ƙwaƙwalwarsa zai fassara da da ita, to sai ya ƙaryata hadisan ma ya halaka. Hadisan ga sunan suna cin sahihul Bukhari, wasu suna cin sahih Muslim, wasu suna cin sunan. Manzan sama yadda yake siffanta girman ‘yan wuta, sau daga wuta ba wasa ba ce. Wala tunkir fa innal amra diddun kakka musa bayanin nan da ake maka fa innal amra lalle lamarin jiddun wallahi al'amari ne babba al'amari ne mai girma walaysa kama hasibta wala dhananta ba kaman yadda kake zato ba yadda kake tsammani ba alhasbu alhasbu da azzannu ma'anar su daya domin hasiba na ɗaya daga cin akhwatu zanna eh hasiba na cin akhwatu zanna eh hasibahu hasibtuhu حسبته كبيرا حسبته كبيرا أي ظننته كبيرا قال حسب سيميمتا سيتي وليس كما حسبت ولا ظننت ba kaman yadda kake tsammani ba kaman yadda kake zato ba da yadda ake kama mutane labarin lahira ana siffanta musu a wasu amai da abin kaman fim ha ya wuce haka gaske ne Allah ka sa mu suka da imani ababakirin kashafta aƙalla aibi ya ce ya abubakar ka dai gano aiboban da ni nike da su a matsayina na babanka wa aksaruhu wa mu'zamuhu tatarta amma da yawansu kuma wanda suka fi girman ma baka san su ba Allah kada ya san zunubaina ni ma ba mai tsarki bane da nake maka wa'azi kar ka ɗauka wa'azin da nake maka ni na kuɓuta ne a'a ban ce maka ni mai tsarki bane a'a ni ma ina da laifi a wajen Allah ta'ala ni ma mai zunubi ne dukkanmu muna fatan Allah madaukakin sarki ya gafarta mana fa qul ma shi'ta fiyya min al makhazi wa da'ifha fa innaka qad sadaqta fa qul ma shi'ta ka ambaci duk abin da kaga dama fiya a gamu da ni min al makhazi na miyagun abubuwa a matsayina na dan adam duk abin da kake tsammanin dan adam yana yi ni ma ka zaci ina yi ba laifi bane domin ni dan adam ne وضاعفها كما ننكا فإنك قد صدقت gaskiya kai ka faɗi domin ko ban aikata ba to zan iya aikata ba shi yasa kakka aibanta wani a game da zunubin da yake aikata ba kakka kuma tona ma wani wanda kaga yana aikata sabo ka je ka yada shi kai masa na shiru shi Allah ya jarrabe ka da wannan abu da kake tona mishi asiri kake yi abinda zaka masa ka masa wa'azi akwai matakin da ake kaiwa na tashhiri shine matakin ƙarshe na na na na na na na maratibu maratibu ta'dib a musulunci tashhir an yi masa wa'azi bai ji ba duk matakin da ya kamata a dauka an yi kuma zunubin sa na cutar da wasu to ba laifi yanzu a sa shi a jarida a sanar da shi mutane cewa ga halin shi ga halin shi ga halin shi domin mutane su sani so daga kaninka duk zunubin da kasar dan adam zai ni ma zan iya yi domin ba masumi bane ne wa mahma ibtani falifaqt ilmi bi batinihi ka annaka qad madahta wa mahma ibtali duk lokacin da ka aibanta ni in ina da hankali falifaqt ilmi saboda kaiwa matukan ilimi na ne bi batinihi da abin da yake boye a cikin zuciyata ka annaka qad madahta saboda haka ni na dauka kaman yabo na ma kai yi mutumin da zai bayyana zai bayyana maka laifinka yi maka wa'azi to ya banka yi shi ne abin da yake nufi ya banka yi domin taimakon ka yi ya sa ka me kaka halaka sai ya nuna maka abin da kake aikata ba daidai ba ne haka ya kamata ka ji a ranka فلا ترضى المعايب فهو عار عظيم يورث المحبوب مقتا فلا ترضى المعايب kakka yadda kai ka rika dora ma kanka kai ta aikata abubuwan da suke na aibi ne a shari'a fa huwa arun aikata haka ko riba din yadda da ma'ayib din arun abin zargi ne aibu ne azimun mai girma yurithul mahbuba maqta yana haifar ma da wanda Allah ke son shi ya juya kuma Allah na kinsa al maqtu al maqtu kabura maqtan inda Allah an taqulu mala ko sannan sannan shine almaqtu asali daga maqatahu in an ce maqatahu ai abghadahu ce abghadahu Allah ya kace shi fushi da shi ولا تنكحوا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا قالوا ومقتا إيه kaga al-maqtu kenan abinda zai jawo ma mutum ne ma yusabbibu lil mar'i ghadab Allah huwa al-maqtu shine al-maqtu to zinibi yadda mutum ya yadda ta aikata abinda zai zama na aibi ne a wajen Allah to yana juyar da shi min kaunihi mahbuban fa yasira eh mamqutan ya zama abin ki a wajen Allah da kuma shi me da shi masoyin Allah ne Allah ya tsare mu ويحوي بالوجيه من الثريا ويبدله مكان الفوق تحت ويحوي بالوجيه sannan kuma aibu yadda da sa'o su ne alma'ayib ɗin alma'ayib yadda da sa'o mutum ya nutso a sa'o ya ta aikata sa'o wa yahwi bil wajihi yana yana juyar da alwaje mutumin da ya kasance mai daraja wanda yake da fuska a wajen Allah shine alwaje alwajihu min surayya da can yana sama ya kai kaman tauraruwar surayya larabawa idan suna so su nuna abiye nisa sai su ce mai as-surayya balagha surayya abi ya kai surayya shine sai kaji suna cewa mai shattana ma baina sura wa surayya ko shattana ma baina sara wa surayya ai yayi nisa abinda ke tsakanin ƙasa da kuma tauraruwar surayya ويبدله مكان الفوق تحت sannan yadda da saban Allah yana juyar da mutumin da yake sama ya dawo ƙasa imana kun ga baban mu annabi Adam alaihi salam ai shine abin da farko ke an ce kai ya ci itaciya sai Allah ya jarrabe shi so da haka me sai aka ce qul nahbitu kace a dawo ƙasa kai daga jin hubut al-hubut ضد الصعود صعد هبط صعد يسمع إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه أما هبط فقسى gidan duniya gidan damuwa gidan bakin ciki gidan tashin hankali gidan da in yau kai farin ciki gobe bakin ciki za ka yi a gida ɗaya sai ka ga ana dariya can kuma zai kaji ana kuka akwai gidan da ya faru ana biki a gidan mai gidan ya mutu mata suna guda kuma sai sai guda ta juye sai ta koma kuka kuma duk dama da hanci ake yin su shike kawai canzawa sautin yayi saboda yanayi ya canza ta gayyara fil hal kaga shine wannan Allah ya kyauta so da ka saban Allah yana mai da mutum ya zama ƙasa wanda idan mutum ya yi da saban Allah sai Allah ya kaskantar da shi ya dawo ya zama cikin kaskantattu amma mai da'ar Allah to kullum Allah madaukakin sarki ɗaukaka shi yake kamar ta'atu tubdiluka ad-dirari wa taj'aluka al-qariba wa in ba'udta kamar ta'atu kamar yadda da'ar Allah ta kasance tubdiluka ad-dirari tana juya ka ta mai da kai kaman taurari ad-dirari taurari masu haske eh sune ad-dirari rannan na faɗa muku littafin al-Imam al-Kirmani rahmatullahi alayhi sahibu sharhi sahih al-Bukhari da yasa masa suna ne al-kawakib ad-dirari ala sharhi sahih al-Bukhari kaga al-kawakib sai ce musu ne ad-dirari durri kwara ɗaya ce durriyun jam'in sa sai a ce ne dirari Allahu nuru samawati wal ardi ku مثل نوره كمشكاة فيها مصباح للمصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب إيه؟ دري كوكب دري تو جمع صفا الكواكب الدراري تو كاغا وتبدلك الدراري كما الطاعات تبدلك الدراري كما يدع su kuma ita da'ar Allah take juya ka ta mai da kai kamar tauraro saboda ɗaukaka وتجعلك القريب وإن بعدت sannan tsa'ar Allah ke sa ka zama na kusa da Allah ko da can da nesa kake mai saba ma Allah madaukakin saki ya nisa da Allah amma ranar da ya tuba at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu hadithun sahih mutumin da ya tuba daga zinubi to yana dawowa ya zama kaman bayi da zinubi shi yasa malamai suka ce al-Imam al-Ghazali rahmatullahi alayh a cikin Ihya Ulumuddin ya ce tuba na maka fa'idoji manya-manya guda biyu na farko me mahu sayyi'at na biyu raf'ud darajat idan mutum ya tuba to sai a goge zanubinsa idan aka goge zanubinsa kuma me wa turfa'u darajatuhu sai a daga matsayinsa sai a daga matsayinsa da can ƙasa yake kana safilan fa idza taba ya siyu aliya da yana ƙasa idan yana ƙasa idan ya tuba to kuma sai ya ɗaukaka innaha tabat tawbatan law qusimat li 70 rajulan law wasi'atkum ay law wasi'atkum tawbatuha ta yi tuban da da za a raba ma mutum 70 to sun cancanta duk su shiga aljanna almar'awa almar'a alghamidiyya zanat wa tabat kaga shi ne wannan so daga zunubi in mutum ya yi shi ya tuba sai da shi yasa aka ce kuma me wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha innal hasanati yudhibna sayyi'ati in mutum ya mummuna daga cin anasir na tuba tuba na da salatatu anasir akwai al'unsurul ma'rifi akwai al'unsurul ilmi al'unsurul al'unsurul amali akwai al'unsurul wujudani to daga cin al'unsurul amali na tuba shine mai idan mutum ya mummunan bayan ya tuba to alamar tubansa ita ce mai sai kuma ya dawo yi aikin arziki wa asbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha Allah ya ba mu ikon tuba to da ka da'a na sa mutum ya zama mai na kusa koda a nesa yake وتنشر عنك في الدنيا جميلا فتلقى البر فيها حيث شئت وتنشر عنك في الدنيا جميلا sannan da'ar Allah madaukakin sarki na yaɗa maka albirra kyautatawa jamilan abu mai kyau kana da'ar Allah sai Allah madaukakin sarki ya sa zukatan mutane su soka domin da'ar Allah madaukakin sarki a hadithul wali ko eh manzon sun ce Allah yana cewa وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه مما افترضته عليه ألا بايا سن وانا أبو في يدع كأيكة أبن دي وجب تامك ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه bawa na ba zai gushe ba yana ƙara na filfili har sai na so shi fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wala in sa'alani la utiyannahu wala in ista'adani la u'izannahu sannan manzon sama yace me inna allaha ta'ala idza ahabba 'abdan نادى جبريل فقال يا جبريل إني أحببت عبدي فلانا فأحبه فيأتي جبريل أهل السماء فيقول يا أهل السماء إن الله أحب عبده فلانا وقد أمرني أن أحبه وقد أحببته فأحبوه ثم يجعل له القبول في الأرض in mutum ya buɗa a Allah sai Allah ya sanya mutanen kirki su zama suna san shi ba ana maganan fa mutanen banza su soka ba eh ba celebrities ake ba celebrity ake magana ba wannan mahaukata zo duk su taru su ce suna son ka fushi man Allah za su kara ma Allah za su kara kin ka ne a wajen Allah shedanu su ce suna son ka so da ka da'a na ta Allah madaukakin sarki ya so mutum sannan in ya so mutum sai ya yada masa kyakkyawan ambato a duniya shi yasa annabi ibrahim alayhi salam yana cin abin da ya roka waj'alni lisana sidqin fil akhirin ya Allah madaukakin sarki ka sa harshe na gaskiya a wajen ambato a gare ni ga wanda za su zo bayana kuma sai Allah ya karba addu'arsa kowa sai ce na annabi ibrahim nashi waj'alni lisana sidqin fil akhirin فتلقى البر فيها حيث شئت شيكر أفسكنتر kyakkyawar mu'amala albirru sai ga kowa yana kyautata maka haitu ita duk inda ka ga dama duk lokacin da ka ga dama duk sa'ad da ka ga dama kawai sai kaga ana son ka kai baka san ma dalilin so ba baka san dalilin son ba shi wai to mene da ake suna kaga da'a kenan mun gane to الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين